أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تاشي هو الذي خلق لكم با نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
na'am Allah ya ce huwa allazi shi wannan Allah madaukakin sarki da aka ce ku bauta mawa kuma har yake mamakin ya kuke kafirce masa shine allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya thumma stawa ila samai sannan sai ya daidaita zuwa sama fasawahunna suma sammai din ya daidaita su sab'a samawatin sammai guda bakwai huwa bi kulli shay'in alim shi Allah madaukakin sarki masani ne ga dukkan komai malam yace huwa allazi khalaqa lakum shine wannan da ya halitta muku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba daya ay khalaqa lakum ya halitta muku barran bikum wa rahma tudun ƙasa an gane maganan kuwa ba biru bane ba wurin barra ne fa an gane maganan bai kama da wannan inda zaka da fito da abun fili ka da wannan cikin suratul rum Allah ya ce zaharal fasadu fil mene fil barri wal bahari an ji aiko kalmar nake so ka kalle ta Allah ya ce wato barna ya bayyana fil barri a tudu tudu wannan da muke rayuwa ba rafi ba wal bahari da kuma ruwa an gane da haka khalaqa lakum ai baban bikum wa rahma yana wato ya ta muku tudu gare ku don ku amfana kuma wa rahmatin kuma rahama gare ku jami'u ma fil ardi duk abin da yake cikin ƙasa asalin halitta an halitta wa dan adam ne an gane magana dabbobi ne na cikin ruwa da na tudu da koma menene bishiyoyi ne tsirrai kana iya kace duk abin da ka gani a duniya to asalin shi an yi wa dan adam ne koma menene kuwa lintifa'a dan amfana don kowa aljanu ai kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi salam ai sun zama yin hidima sun wuce yan aiki ne wa min ash-shayatin may yabusuna lahu ya'maluna amalan duna zalika wa kunna an gane ko Allah ya ce je danu ma kuma ko wanda muka sa suna ma annabi sallallahu alaihi hidima su shiga cikin ruwa su ɗibo su nutso su ɗibo masa sauran wasu abubuwa da ke amfana na rayuwa sannan Allah subhanahu wataala ke cewa mai yaji minhu an amrihi yuziku min wannan sannan an biya wannan kuma na in ka dawo nan cikin suratul sabai kenan ko Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda yace ba zai yi wa annabi Sulaiman wato da'a da biyayya ba mu kuma za mu ɗanɗana mishi har ya sa su wannan aikin wahala da ya sa Allah subhanahu wataala addu'a da yawa Allah subhanahu wataala ya hana wa aljanu gane cewa kwanan shi ya ƙare suka yi ta wahala ƙarshe dai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma kharrata bainatul jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin da ce sun san gaibi cewa na Sulaiman kwanan shi ya gari ya mutu ta ba su gaba da wannan aikin wahalan ba na kaskanci to mujahidin da kaga suna karkashin kulawan mene shi annabi Sulaiman a matsayin bai gida shi so shine ai kana iya cewa duk abin da ka gani a bayan kasa yana rayuwa to an halitta wa dan adam ne shi shi ne asalin wanda aka yi saboda shi lintifa don amfana walistinta da jin daɗi an ji ko lintifa don amfana ɗan adam walistinta don kuma ɗan adam ya ji daɗi wani ba don kuma ya samu kula da wa'aztuwa an gane magana yanzu ko mutum ne Allah ya mai wani ni'ima ya shiga gidan gwamnati ko wani guri haka a ce wannan ranka ya daɗe duka naka ne zai ji wani daɗi to duka abin da yake ƙasa gaba ɗaya na ɗan adam ne asalin halitta shi aka mawa wa fi hadha al-aya al-karima aw wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya al-karima wacce take da daraja ta huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama ila akhir al-aya ai dalilun akwai hujja ala anna al-asla cewa asali filasiya'i a dukkan komai da ka sani al-ibaha halasci isa idan aka tambaye ka me yasa kake ta wannan magana da waye ko ka koma da su wannan ka'ida ce ta usulu wannan da ka ganta a rubucen nan ko wato turke ne daga cikin tiraku na addini an gane magana al-aslu rike wannan ka'ida in larabcin ya baka wala ka ce a asali a komai ya halatta a yi an jayi ko ɗaya kenan to ka'ida ta biyu kuma wadda haratu kuma yana da sarki bai zo muku sosai ba wani bai za ka ba da fatawa a ka da kai rikici ne waɗannan abin guda biyu kawai ma'ana da mutum ya ce kaza haramun ne to shi ne aiki ya sami ne amma kai kana yin buɗe baki ka ce kaza halis ne kai ba mai tambayan ka me yasa saboda asali an gane magana kamar ka ce ne da ada asalin shi na da ido biyu ne sai ne ce ya ga wasu ido ɗaya da yawa to shi ne zai kawo dalili mai faru a idan ɗaya na gan shi ne sai a hankali ya ce to a zan matsala a makance ne to haka wannan ka'ida misali kamar yanzu mu ɗauki ba siyasa ba ne wannan shugabanci ke nango sai ka ce ya halatta sai ni ce haramun ne wannan siyasa to shine ake bin shi ba shi yanzu zai kawo abin da ya haramta siyasa to shine faɗin shi da yake cewa al'asul fi kul asalin komai wannan ayan tana nuna ma saboda ya ce ya halatta muku kaga ya halatta ku amfani da shi ke nango to wanda ya ce haramun ne to shi ne zai kawo hujja ka'ida kenan sannan faɗin shi na biyu ba suna da bambanci cewa wa ɗahara tsarki an gane maganan kuwa duk abin da ka gan shi a bayan ƙasa yana da tsarki an gane magana idan wani ya ce maka bai da tsarki kaza ne to shi ne zai kawo dalilin zaman shi mara tsarki to ya ga ya kawo huta duk wani hayaniya da za a kawo wannan ka'idan kauta ya ta rikita mutum ka ce abu ya halatta shi kuma ya ce ya ne ya haramta to shi ne zai kawo mana dalili to dalilin nashi ne zai tabbatar da in akwai inganci to wannan na daga cikin alistisna'i abin da ake cewa alistisna shine ware wannan daga cikin tafiyar yanzu Allah subhanahu wata'ala da yaso ya haramta wasu abubuwa ya ce urma alaikum almaytatu wad-dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri wa min wal mukarratu wal mawqudatu wal mutaraddiya ba to ai ya ware waɗannan banda suke waɗanda ba wannan ba fa a ci ba Allah subhanahu wataala yake cewa ya yi wallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ba ku ci duk abin da yake bayan kasa halas ne kuma mai dadi an gane maganar to duk abin da ka sani na bayan kasa na abinci ya halatta wanda bai halatta ba sai Allah subhanahu wataala sai ya ware shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ware kaman innama arama alaikumul maitata wad dama ولحم الخنزير an gane na bakarwa ma'uhila da gairin layi biyi wacce kuma da su ma'ida da kasar nan na wajen na hali kenan wa ma'uhila biyi da gairin layi wancan ma'uhila da gairin layi biyi an gane magana duk dabban da aka yanka aka daga sauti don wani allah to haramun ne a ci da wannan ne suke cewa haramun ne a ci dabban da aka yanka don kirsamati da dan uwan kirsamati an gane magana ya ko na bakin nan malamin ya ce alakiri mai gisu wai mai hankali ya gane mana kirsa mata ai biyu ne ai akwai wanda ake ce mata kirsa mata da turanci akwai kuma wanda ake ce mata maulu da larabci akwai kuma da hausa kana iya cewa murnan haihuwa shine ya fassara kaka da kana ta wahala ai wancan sai christmas ko yau yana nufin yana tana da ranar haihuwar annabi isa alayhi salam haka ne ko on 25th ko yawwa shi kuma wannan ya ce ranar sha biyu ga wata a kintacar tarihin shi idan bai inganta ba shi ma to mu ɗauka kan ya girmi a yan shi a bar shi a haka an gane magana a ce ranar ne aka yafi sai wujudi sallallahu alaihi wa alis kuma ranar ya koma ga Allah to na ke a ciki murnar zuwan shi duniya to kuma ranar ne bakin cikin da ana sai ce tun da madina take wata baki da ranar duka ma ije kawai a ce ma misali ya yi noma riba misala to me halatta shi an gane magana shi da annabi shine mai shari'a ko to in kuma maulidi ne nomar wanda take da sunna ita kuma ba sa sanyi asalin maulidi wannan da sunna shine yin azumi ranar litini duk sati mutum zai guda ɗaya kaga yana da azumi guda kusan hamsin da hudu kenan satukan shekara go shi wannan ba a yi tunda ba a anko ai Allah ya sa mu dace so kaga abin da yasa muna muna maganar al-asl fi kulli shay'in kenan ko al-iba wa tahara kenan ko wannan kaida ce mai zaman kanta kada mai wannan rikici ina ga ma ina sanar da abin da nake faɗa Allah ya sa mu dace to kaga sun ce duk dabba ko yanzu misali saniya akuya tinkiya kaza waye duka ya halas ne a shari'a ko a musulunci mutum ya ci ko madal to amma wanda aka yanka kuma saboda wannan dalilin shi kuma ba za ci ba kun gane maganan kenan me haramta shi yankawa don girmama wani wanda ba Allah ba kaji abin da ya haramta shi yasa kuma noman na kirista yana jin kwalama zai yanka kaza ya gyara a ci zai ba za ka ci ba kuma maganan wai sai ya ba musulmi a yanka wannan ba inda aka ce ma anzalallahu biha ba inda aka faɗi wannan wai yayi to ai musulmi ne yake yanka kirista ne yana wannan wai saboda kila karka kiyarda ka ci kai dai da baka cin ba baka da hujja saboda wai ba musulmi ne yanka ba ina ne aka ci sai musulmi ne yanka an gane magana ayat ta mai da ayat ta biyar a shafin na biyu me Allah ya ce alayhi wa hillakum at-tayyibatu yace wa ta'amul ladzina utul kitaba wa ta'amukum ma ba ku gane fassarar wannan ba kila kar mutum ya tafi yana dan dabe shi yana dan rudewa ko wa lam kuma da sayyidul wujudi wa anzalna ilayka dhikra sai ce me litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim musaukar roka da Qur'ani da kai tafsiri ko to bara mu ji annabi Muhammad sallama mu ga ya halatta a ci abincin halal kitabi eh ai gashi ya ci naman da ba yahudiya ta ka bashi naman akuya cinyan gaba wanda aka yi poison din shi wa ya ce maka annabi ne yanka kun dan gane maganar kuwa bai fito ba ba inda haramun ne annabi zai sa hannun shi mai albarka ya yanki naman ya ci su suka mai ta kawo mishi kyauta gasashe cinyan gaba na akuya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sahabi ma cikin sahabbai ya ci take fa da mutu to misali din shine kaga da bai halatta ba fasara wancan ayan kenan go da ba ruwan shi da wannan amma kuma wanda suka yanka na misali yau suka yanka gobe christmas ko aka gama gyara ranar kirista wata aka yi cin abinci to wannan shi kuma an je cin na haramun ne wa alaikum salam wa rahmatullah shi irin wannan bukukuwa eh ya samatun ko ko shi wannan namu ai nasun kai eh yawaye shi ya taƙaita iyayen kan ne eh kowane irin abinci aka ba shi saboda an yi shi asali don girmamawa ne ai shi wancan ka'ida daban wannan kuma ka'ida daban gaskiya ne yana maganar naman ne kaɗai ko ko da har da abincin gaskiya abin da ya fi kewayewa shi ne kiyaye shi kawai ba shi an gane maganar duk juya magana da za a yi ba wanda zai fitar da kai kiyama ka gane maganar ko kun cika zafin addini waye waye waye duk faɗa ku faɗa saboda idan mutum ya je yana aikata irin waɗannan abubuwan ko a je kiyama duk wanda ya ce maka ka ci ba komai ƙarya yake yi da masu sun saba sai mu mabiyansu ku je ba komai a yanka ji ana ba komai ba da komai ce wani ka yi haƙuri a ba komai ya wuce wallahi da wani abu a ƙasa a to in ba haka ba aljannar nashi ne da zai ce ma wai kawai ka je ba komai Allah ya sa mu dace alasulu ina so dai ku gane wannan ka'ida din ne cewa wannan ayan tana nuna dan wannan ba mai littafin nan inda usulu ne sanin tirke na musulunci wanda za a ije ma ka'ida ka kasa motsi shine rubutun bangaren ka'ida wanda Muhammad Salihu Sani Shari ta tun da ɗalibin shi ne tun yana karami har ya girma. Mutanen Saudi suna girma Sa'idi saboda duk yawanci malaman su gudu ba su suka biyo baya duk ya riga ya girme su da ba shine wannan littafin ba da haka gaskiya dattijo ne yasa ko mun a Najeriya da ce muku lokacin rikicin Boko Haram ko Muhammad bin Yusuf zaka ji ya ce koti koti Sa'idi ya ce a cikin tasiru kaga ko duk kafirta mutanen su suna girma mai wannan mene littafin a tafsirin shi ya kaza ya ce kaza kaza so da tizon ya yi Allah ya ji tsammani to ka'ida ce wannan na haka ka rike ta za ce ma amfani haka kuma mukanan tsahara duk abin da ka sani a asali a musulunci yana da tsarki duk wanda ya ce maka kaza bai da tsarki to shine zai ake jiran shi ya kawo hujja to kaga ake ka zauna lafiya ka yi kaza wani ya ce eh saboda yana da tsarki shi yasa na tab- na faɗi kaza sai kai a abi da tsarki ce to to ina ka samu wannan a'a ni dai kai mene asalin komai allaji mai tsarki ne in dai na tabawa ne ko na ci ne ko na sha ne
in ko kana so yanzu ka ce min haramun ne za ka kawo min ayan da ta haramta ko ka kawo min hadisi amma ya kamata ka ba zai yiwu ba an gane maganar tunda akwai abun da asalin mu mu a ɗabi'ar ɗan adam kila baya son wannan abin a rayuwar shi amma kuma yana na still a mene a halas mana akwai kuma abin da yake ɗan adam yana son shi sosai amma kuma tunda shari'a ta haramta yana na yana a haramun ɗinsa yanzu misali laraba duk sanda suke magiya da shan shi da suke jin daɗi suna yi da sauransu tana bugar da su sauransu ai still kuma da ya zama haramun ɗin yana na yana ko da kuma shi an sha ya sha Allah ya samu dace a ina ne Ah, malam yake cewa li'anna hako yawwa sai qad fi hadhi ah, fi ma'rad al-imtina dan duk au- duk abin da ka gani an koro shi ne an gane maganan shine an sanya shi amma asalin kalmar saka shine ka kora mutum ta baya ba ana kora saniya ta baya ba ka gana biye da ita da gudu to shine saka an gane maganin kuwa jazaba shine ka janye mutum kana gaban shi ka fusgo shi jikinka ku gane magana dukan su kai kai kai ne jagoran tafiyan da san da kake janta ta gaba ai kana so ta yi me kenan ta bi ka kuje inda za ku je ko da wanda ka koro ta ta baya duk dai kana so ku kai ta yadda ta sha ruwa ne haka ne to amma da larabci da aka ce labbaba shine ka shaƙe mutum ta gaba an gane maganan jazaba shine ka janyo shi amma saka ka kore mutum shine ta Allah yake cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara to kuma ai an sake cewa wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara malamai sun yi bayani na farkon shine arna malaiku suna kora su da gudu yadda ake kora saniya sai an kai su gaban Allah wutan jahannama tawaga tawaga amma na biyun kuma alamai suka ce nan kalmar saƙa rakiya ne duk idan kana tafe da babba mu ɗauki shugabannin nan haka a ka'ida za ka in ma da wasu na gaba ana nufin ne su ba su security ba haka bane amma asalin majority people suna baya ne suna rakiya za ka jance za mu raka ranka ya daɗe ko his excellency his eminency za ka ga masu bin shi suna baya to su ma mala'iku wa 'yan aljanna suna rakiya ne mala'iku suna baya suna raka su su kai su ina aljanna amma kuma kalmar duka guda ɗaya ne sai da shi ɗan aljanna shi na rakiya ne shi kuma na ɗan wuta korawa ne Allah ya samu dace to kalmar li anna hasikat an jayi ko saboda duk abin da kaga an halitte ta a ƙasa an hore ta ne fi mu'arad limtina saboda kawai a ji daɗi da ita ka ji dalili yasa misali a ce annabi ya huke ki annabi ya hau mafarko waye waye ce bai da duk wannan magana ne an more wa dan adam duk abin da yake cikin ƙasa ba ga kaida ta dawo ba asali an more ma dan adam duk abin da zai ji daɗi a duniya an more shi shi kawai to yanzu kai daga ce bid'a ne ka haramta shi da cewa mene ina hujjan yake bayan ya ce wa yakhluqu mala a cikin suratul nahl ya ce wa yakhluqu mala ta'lamuna ba ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna to ai shine da ai abin da zai halitta ba dan adam Allah ne bashi basiran ya hada da wannan da wancan ba to shi da ai wa yakhluqu ma la ta'lamuna ai Allah ya nuna zai wannan sannan kuma ayan da take cikin suratul mulku da wacce take cikin suratul nahali ba namli ba ai kaga Allah ya nuna akwai abin da zai rinka yayi ishara zuwa ga tsuntsu kuma lokacin ai ba a jijiri ba ko kuma daga wannan ayoyin ne na wala mai ra'u ila tsayri musakkaratin an gane maganan daga wannan ne ai suka samu fikira ta tseren jirgi kuma cikin har gobe ba yau ba har gobe sai ga gani da fukafukai komai girman shi kuma sai ga gani da ware fukafukai to ya ishara ne zuwa ga wannan na'am la'anna sikat fi mawradi ma alimtinan ko ya kurju bi zalikal qaba'ir to amma cewa ya halatta komai da ka gani da yake nan go kuma komai da ka gani yana da tsarki to ana fitar da duk abin da yake mara tsarki an ji ko fa in na taharimaha aidan kuma lallai haramcin shi shi ma yana da asali a shari'a yukhadu min fahawal aya shi ma dai daga ayan ne ake fahimtar wannan an gane maganan ko wa bayanul maqsudu minha da kuma bayanin abin da ake nufi daga aya wa annahu khalaqaha ya halicci ƙasa linaf linaf menene linaf ina ko gaskiya ne saboda mu amfana shi yasa ya halicce ta fama fihi dararun fa huwa kharijun min zalika duk abin da zai cutar da ɗan adam a duniya to ya fita daga wannan ka'ida ta cewa an halitta wa ɗan adam gidan ba a halicci abin da zai cutar da ɗan adam dan ya cutu ba an gane maganin shi ya ce fama fihi dararun duk abin da ka gani mai cutarwa ne a duniya to fa huwa kharijun min zalika ya fita daga asalin halitta don ɗan adam kamar giya an gane maganin ba halicce ta dan ɗan adam ba shine ya creating din ta kawo wa rayuwa amma Allah bai giya saboda dan adam ya sha ya cutu ba an gane maganan to shine yace duk abin da zai cutar da dan adam to kaga ya fita daga cikin wancan an halitta masa wa min tamami ni'matihi daga cikin cikan ni'iman Allah madaukakin sarki mana ana Allah ya hana mana min al duk abin da yake wanda yake mai cutarwa ne a wannan ka'ida ɗin kenan tanzihan lana saboda ya tsarkake mu shi Allah wa qauluhu da faɗin sa da yace sun mastawa sannan sai ya daidaita shi Allah kenan ila sama'i zuwa ga sama fasawwahunna sai ya daidaita su sab'a samawatin sammai bakwai wa huwa shi Allah bi kulli shay'in alimun masani ne ga dukkan komai ma'ani kalimatu istawa ma'anan kalmar istawa daidaita ko saboda an zuwa kida ne shine in kulura aka ja layi eh ai kulura ga yanan wallazi kalakala kuma fil ard jami'an duk bai ta koma kan shi ba ba amma sun mastawa kalmar sun mastawa sai ce bara mu dan zauna wurin nan yace istawa da aka ce a taridu an ji abin da karanta ko taridu fil qur'ani ala salasati ma'ani taridu daga kalman wara da yaridu an ji ko? taridu fil qur'ani kalman istawa na zuwa a cikin alqur'ani ala thalathati ma'ani akan ma'anoni guda uku fataratan wani lokacin kalman istawa na zuwa la ta'adi bil harfi ba ta karuwa da wani harafi a ɓangaren nahau ne shi kuma wannan ƙa'ida saboda asalin kalma wanda yake mai guda uku ana iya ƙara masa uku ya zama shida ko to asalin kalma kuma guda uku ana iya ƙara mata harafi guda ɗaya cikin huruful hija'iyya sai ta jawo makulin bihi kaman misali ka ɗauki kalman kama muhammadu kalma ne lazima kallon mun guda biyu ne sun ba da ma'ana kama muhammadu muhammadu ya miƙe mai sauraro ya fahimci mai kake cewa ko haka ne maganan ko to wannan kalman in ku lura daga aiki sai mai aiki daga fi'il verb kenan ko sai subject is the doer of the action su biyu kenan ko to wannan kalman saboda daga ita sai mai aikinta kuma mai sauraro ya fahimce ka to suna ce mata lazima ma'ana tana iya dogaro da mai aiki kadai da akwai kuma muta haddiya wata take tsallakewa sai ta nemo na uku shine kamar yanzu in ce kataba muhammadu darasa muhammadu ya rubuta darasi ku kalamin kataba kalma daya muhammadu kalma daya darasa kalma daya kaga kana da guda uku ba to idan ka cire da last one na ukun kenan zai ki bada ma'ana yanzu ba wancan an ce Ahmadu ya miƙe ba kuma aini sauraro ya fahimce ka malam ya tafi kun gane maganar kuwa to kamar wannan kalma yanzu wannan da zaka ce Muhammadu ya rubuta har yanzu yana jiran ka ba san me ya rubuta ba ya rubuta wasiƙa ya rubuta darasi an gane maganar ko ya rubuta littafi kaga gana bukatar ka ƙara samu saboda in ji daɗin kun gane maganar to wannan kalmar tun da ita tana bukatar number 3 suna ce mata muta'addiya mai tsallakewa ita ta tsallake har fayil din mata nemo na uku me wanda yake fada muwa ya dan fito to shine ce wata kalmar tana ta'addi to ita kanta wannan mai guda biyu na kama Ahmadu kuma mai sauraro ya gane Muhammadu ya mike da jamla ta fita ko to ana iya ƙara mata hamza ƙara mata ne ba kuwa a kama muhammada an ji ko shi ya miƙar da muhammadu daga wannan hamzan ta samu ya samu mafulin biyu that is the object the receiver the action hamza kawai da ka ƙara mata yanzu ta koma na biyun nan muhammadu da ka ganshin nan ko to ba mai aiki ba ne wanda aiki ya faɗa mu wani yanzu misali za ka kawo yaro ka zaunar da shi ai ba shi ya zauna ba kun gane maganin kuwa ya ce ai na yi mamaki dan wannan yaron ya hau ba shi ya ce a ni na ka hau da shi kaga ai yaron ba shi ya hau ba amma hau da shi ya kai ko ko masu musu ya zanna kuma suna irin wannan ce wani gwamna ai gwamna wani ya samu ya wuce a mu muka dora shi kun gane magana kaga da bambanci da ya ci zabe ta hannun zuban goshi shi da kuma mu muka tsaya mai muka dora shi haka ne to irin wannan ne ke magana ya dan fito to shine ce mun muta'addin kenan an gane maganan to istawa tana da wannan an ji fa yakunu ma'anaha in ta zo da wannan salan sai zama ma'ananta al-kamalu wat tamam shine cikan kamala da kuma cika kama fi kauli an Musa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da annabi Musa alaihi salam ba Allah ya ce wannan ma balaga shiddahu ba wastawa lokacin da ya isa ƙarfin shi kuma ya daidaita an jayi ko kaga wannan ba istiwa'i ne na wancan na su mustawa'i da sawa'i ba amma dai kuma kalmar su wastawa ne zaka ce mun hato ai wannan ce wastawa ne cira wawun din alaji wawun ba an kawata ba ne kuma ai matufa ce goya ta aka akan ce malam ya zo da shi da ɗalibansa ai kaga an goya ɗalibai a garin mene kun gane magana Muhammadu ya tafi Kaduna kuma ya wuce Zaria sannan ya karisa Kano kaga ai Zaria Kano ya biyo baya ne ai ko na an kuma ya ce wancan mai wakan ta'aziyyar Malam Jafar ne ya ce na ko da ma mutuwan ne fariya na ga me yin mana dariya yana gudun ta'aziyya ne wani doctor ya zama doctora Zulkifulu yana aiki da ABU Zaria yana da kwakwalwa sosai lokacin mun je Zaria muna karatu muna a js1 ko in ce gis1 ko js1 junior ne ko secondary school sai kuma na junior islamic akwai ai a wurin da bangaren islamiyya kulliya kenan to lokacin an kace jafar ba dadewa haka yazo yana ta'aziyya irin na waƙen wasu wanda ba kiɗa ba abin nan da irin wannan yace babu shek jafar yau duniya yace da ma'ariji da kana sun harbi ya bar duniya ma'ana karanta ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabi lilkafirina laisa lahu sun harbe malam Jafar ya bar duniya raka ɗaya yayi ta biyu ce suka harbe shi yace ko da ma mutuwan ne fariya ko da ma mutuwan nayi alfahari na ga me yin mana dariya zan ga wanda zai kirkice da ya ce hamdin bar jawar din mara kai shi an ma ga nisa yi yace ga irin tashi mutuwa shine in ga irin tashi Kaduna Kano ko Zaria ga irin tashi mutuwan shi tun da shi ba harbe shi aka yi ba kenan ko ga shi shahadan yayi da ake samu wancan rai yayi shahada ko ya wato mujahidi ne kaga Kaduna ita ce farko ya sa Kano ya kawo Zaria amma bai kawo harafin goyo ba an gane maganin mujahidin mu anan dai da muke so su wastawa ga wawun na wurin aiko lokacin da annabi Musa ya ka kawo karfinsa ya zama matashi kenan ko wastawa ya daidaita a nan ba istiwa'i ne wancan ba an jayi ko yasa a cikin suratul yusuf wannan fa na cikin suratul qasas ne an ji ko wannan da wanda malam ya kawo ba walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najil muhsinin wa dakhala al madinata ala hin ghaflatin min aliha wa wajada fiha rad shafi na uku kenan da gajera a cikin suratul ne ma qasasi to shi kuma wancan na cikin suratu Yusuf ma ba wasawa din kawai ba yana kalmar kalmar wasawa ba na annabi Yusuf alaihi salam a cikin suratu Yusuf din a shafi na uku ayar da daga ita zaka shiga shafi na hudu amma daga jeran kin har da mana na farko Allah ya ce walamma balaga ashuddahu ataina hukuman wa ilma ba wasawa an gane maganan lokacin da ya kawo karfin shi annabi Yusufa sai muka ba shi hukunci da ilimi annabta kenan ba wa kazalika nazil mene musani na kawai aka ke saka shi kuma naki wara wata tulati shi wancan naki wata kalal madina ba an ce ya kawo karfi ya cika ba sai muka ba shi hukunci da ilimi annabta kenan ko kuma ya muke saka wa mutanen kirki sai Allah yake wa dakhala madina sai ya shigo cikin birni na Misra a wancan lokacin an jago shi kuma wannan da aka gama zai ce wa rawa da tullati huwa fi bata sai waccan nan da yake zauna a gidanta ta nime shi da lalata Yusuf kenan alayhi salam to kalman wastawa din ne sannan sai ya daidaita to kalman nan a nan gurin ta zo da wannan ma'anar na cewa ya cika cika irin na ƙuruciya na matasantaka wataratan takunu bi ma'ana ala ɗaukaka wartifa da kuma ɗaukaka an jayi ko wa zalika idza adiyat bi ala idan aka wato nemo mata maf'ulin bihi ta hanyar ƙara mata ala an jayi ko ka kaulihi ta'ala kamar faɗinsa maɗaukakin sarki ne da ya ce arrahmanu alal arshi stawa da faɗin shi da yake litastawu ala zuhurihi kuma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaytum alayhi wa taqulu subhanallazi sakara lana hadha an jayi ko nan ba yace arrahmanu alal arshi stawa ba mai rahama ya daidaita a sama an ji kalmar ala ko ai arrahmanu alal arshi istawa ai istawa alal arsi ya daidaita a sama an ji gun ko yawwa to litastawu dan ku daidaita ala zuhurihi a saman dabba kaji kalmar ala ko a sama saboda ala ta zo wancan kafin istiwa nan kuma istiwa ya zo kafin mene zu ala to duka dai alan ta yi nuni zuwa ga cewa saman abu da ɗaukaka shine ake nufi a wurin kalli na farkon na wanda zai ce me yasa ma aka kawo na biyun nan ya dalilin na farko a rahmanu ala arshi tawa ko me hikima li tastawu din a da kalman istawa yastawi an jayi ko to lamun nan nan lamun din kawai lamun ta'alili ce za mu yi ta anahu da muke yi akwai hurufun nasbi guda shida da za mu shige su muna gabin Allah ya yarda da haka kalman duka iri ɗaya ne wancan kawai an ce arrahmanu alal arshi stawa madin kenan ko wannan kuma litastawu mudari'in present din kenan wataratan an ji ma'ana guda biyu ko cikan kamala an ji shine wanda Allah ya ce walan ma balaga siddahu wastawa amma idan Allah yana nufin daukaka da dagawa sama can to sai kawo kalman ala ko ta zo kafin istiwa ko ta zo kuma bayan istiwa duka dai a ma'anar ɗaya ne wataratan takunu bi ma'ana qasd wani lokacin istawa ba yana zuwa da ma'anan manufa an jai ko shine alqasdu manufa abin da ka sa a ranka ka kulle kama idza adiyat ila bi ila idan kuma aka kawo kalman ila aka jingina mata ita kalman istawa kenan ko kama fi hazihi aya kamar yadda yake cikin wannan aya sai Allah ya yi nufin sama. An ji ku? Ya yi nufin sama. Kun ji ma'anan ko? Na farkon sai yaka cika ƙarfinsa Musa kenan. Na biyun ɗaukaka da sama to irin shi ne Allah ya daidaita a saman al'arshi. Na uku sai ya yi nufin sama. Amma duk kalman yistawa ne. Kun gane magana? Kuma ko a wasu ma ana irin wannan ba ku ji ba. Ka je kawo ka kawo mun kaya. na'am kawon farko ba shi ne kawon na biyu ba amma kuma kalmar ba iri dai ba ne jifa kalmar sun mastawa ila samayi sun makasa da ila samayi kenan yi nufin zuwa sama sun mastawa an gane maganin kuwa walan ma balaga shi da wastawa amma kuma ana ana nufin fa cikan kamala ne an gane maganin kuwa ar-rahmanu ala al-arshi stawa to ana nufin daukaka ne kuma ana an gane maganan cikin kamala ne an gane maganan kuwa ana nufin ɗaukaka ne ana nufin nufi ne amma duk kalmar kuma duka istawa istawa istawa ne duk da uku da Allah yanzu wannan yake tsoron larabci shi yake nufi alhaji ba dole ya hukkan shi a qur'ani ba a jin sai ka zauna gaban malamai yanzu ba malamin da yake kwance mana ba shi yanda an ce mai kawai istawa daidaita ba shikenan ba daga nan ba haka yake sun makasa da ila sama'i sai ya nufin zuwa saman ne saboda inda ba abu kana daidaita a saman abu ne na ai ko matsafin da za ka gashi baya san wai baya kasa yana kan iska ƙarya yake yi ne kuke ganin haka tsafi yake da aljanu ne kun gane magana ba Allah ya halicci ƙasa ba sai ya yi nufin sama to ai babu ita sai da ya halicci ta sannan yaka daidaita a sama a harshe can to mushahidin mu da muke so mu cire a nan shine ba za ka ce sai ya daidaita a sama a harshe ba sai ya nufin zuwa sama bayan ya halicci a wani gurin ba ya ce wa ya dokanu ba ne cikin suratul fusilat ya ce tana ma hayaki sama ya ka halitta ta guda bakwai da ba ta yi wani shi tambayar shi ne wai to Allah yana ina da yana saman al'arashi ai al'arashin kuma kai zaka ba lissafin to ai tudin kasa da waye kasan ma yi ce aka yi da duka wasu mun ji ci to da a samu abin da baya samu baya kasa eh to wannan ba iyaka kai hankalinka ya baka ba Allah ya samu dace an ji ma'anoni guda nawa kenan guda uku ko istawa da ma'anan kamala istawa da ma'anan ɗaukaka istawa da ma'anan nufi haka ne ko muka ce misali ko da hausa da zaka ce ka je kawo ka kawo mun kaya kawon farko sunan gari ne ko unguwa a kaduna haka ne ko kawo ba na bi ka ɗauko ka zo da shi an gane maganin kuwa idan ka je maraba ka duba maraban hanya za ka ga ɗan saƙo na a wurin maraban zai sake nufi maraba kuma na tsakanin hanya da hanya. Kun gane maganan kuwa? Ina baka shawara ka nemi maganin shawara. Na'am? Shawarar farko ba. Baba ita ce shawara ta nawa ba. Yana ba shi shawara nasiha yake mishi. Ya faɗi mu maganin shawara cuta ce. Amma da kalma mene? Muna so da gane ba larabawan kaɗai mu ma wasu muna da wannan fasaha. An gane magana aiko guda uku a sun isa. Allah ya samu dace. Na'am. A mu koma karatu wa taratan takunu bi ma na kasdin ko kama ya zaudi ila kama fi hadhihi al-aya ko ai wannan ita ce ta uku ita ce karatun namu jumala ai lamma khalaqa Allah ta'ala al-arda lokacin da Allah madaukaki sarki ya halicci kasa kasa da ila kalki samawati sannan sai rufin halittar samai kaga da shi wannan ya nuna cewa kasa ne aka fara halitta ko da malamai sun tattauna kan wai wace aka fara halitta saman ko ƙasa duka da ba su ne a gane maganin kuwa wanne aka fara halitta da yawan sun ce ƙasa ce aka fara halitta wannan dai sannan sai aka je aka yi sama e to da ya abin yake a to kuma wannan ni da kai ai na mi imani ne ai me abin da wanda ya sama din ne yake cewa da ba ta yi ta to ba sai ka yadda ba kamar yadda ka yadda da ba garin barwa amma kuma a hankali aka samu da shi wani gida daya a hankali suna rayuwar shi da makota haka haka ne to ga shi gari yanzu ya samu gidaje na ɗaruruwa haka ne ina ga nayi mun kai ɗaruruwa yawwa lamma khalaqa Allahu ta'ala al-ardha kasada ila khalqi samawati sai nufin ya halicci sammai guda bakwai fasawwahun ne daidaita su sama samawatun sammai guda bakwai wa khalaqaha yaka halitta su ai baka an ce ba kalaka hunna ba ko eh ka san ko kaidan mu na mu na jira kalaka hunna saboda ai musamman an ce ba kai ne ya kamata jami'i ya zo ko to bara ba ka wata kaida zaka je ka tarar da ita a nahu na uku insha Allah na ga darasi na uku ma nahu na uku a in masu yan kulliya ne mu ce mata wasu salis kenan ko a fatara ta salis muna wada yara na ce na hau kaza a fatarar ta sani za a muku sai ce to kuma malam sani kenan Allah ya samu da ya ce. So mu shayi da muke so mu fitar mu a nan da aka ce fasawa hunna, an kuna daga wata hunna a wurin na yako, sai daidaita su shi ne asalin wakilin suna na jami'i na mata amma. An gane? Saba sama sami wa. To ashe kuma ce fakalaka ha bai ce fakalaka hunna ba. Kaga da zai kawo hunna a wurin ko? To ka'ida shi ne duk abin da bai da hankali kana iya bashi wakilin suna na mace guda ɗaya ya representing ɗin shi wakilce shi. an ji aiko nuni da ce faka da kawunna an ji aiko yanzu misali hurufin izahar ɓangaren tajwidi ba guda shida ba ne? na'am al'awwal al-izhar qabla al-harf lil harf sittun rutibat fal ta'aruf hamzun fahawun thumma aynun ha mumalatan thumma ghayrun kha'u to amma kuma zaka san ce wahiya sune bai su ce wa hunna ba an gane magana asali wa hunna su ne plural jam'i na mata wakilin sunan su kenan to me yasa aka ce wa hiya ita ce an gane maganar kuwa to me yasa saboda wakilin jam'in abin da bai da hankali rubulin jayayya ba su da hankali har ba ne to za ka iya ba su wakilin suna na mace guda ɗaya wakilce su kun kai tiliyan su kun ji ka'idan ko bai ce fakalaka hunna ba sai ce fakalaka ha sai ya halicce su su san mai guda bakwai Allah wanda zai kalaka sama sama watin wa min al-ardi misla hunna kaji hunna a can gurin go irin su to amma kuma ta ce fa kalaka hasi malamin ba mantawa yayi ba ba kuma ka'idar ta larabcin ya sake ta ba cewa ya halatta ne jam'in duk da bai da hankali maimakon ka baki jam'in mata kana iya baki jam'in mace guda daya fa kalaka ni ba zan ce maka sai ya halicce ta ba sama ba a sai ya halicce su da kuma kana jiran ka ce mu ba za ka gyara ba gyara a wurin Allah ya samu da ya ce yasa irin waɗannan yanin malaman yan malamai suka yi rubutu wani lokacin ilimin wani bai kai ba sai ce gyara ne a wurin ba gyara ba ne ka'idan ta ba da dama ya iya faɗan wannan a wurin kai ne ilimin ka bai kai ba an gane ko yasa ko irin waɗannan malaman ne irin na platform kenan ko na media akwai abin da ba su kan gyara mu malamai ilimin su ne bai kai ba amma su suna gyarawa ne a matsayin kuskure shi iya ɗin ba don a sani akwai abin da yake faɗa shi a matsayin shi na malam wani bai sani ba amma kuma ilimin shi ne bai kai wurin ba da shi malam wani ya kafara a cikin karatu mutum da shi yana da masu bin shi na galibi yanzu mutanen wanda an ka zagi wanda ba a zagi an fi sauraron kafa mai mutunci ka watsa shi ba idan ka watse shi sai ka ji ana a wancan jarumi ne idan a ɓangaren yan ɗarika ne yana zazzagin malaman sunna saboda ba su ba sa tare a ƙida an gane sai su ga to ai gwarzo ne wannan shine da yake bakin din mu kenan yake ba mu kariya wanda ba sa sauraron shi masu suka mu ne sauraron shi ya ko wanda suke samun daukaka su dalilin sun ci mutuncin wani ne Allah ya tsine mu wannan daukaka kuwa eh tsinanniyan daukakan da sai mutum ya ci mutuncin mai mutunci ne sannan zai samu shura Allah ya sa mu dace wani dan adam yakan gaggawa ne in fa Allah ya rubuta maka daukaka a sanka wanda ma ba abin aso a cikin ta kun gane magana ba abin aso a jikin daukaka wani wanda nake garin ya samu suna dai a Najeriya har da ƙetare ma a wani bangare shi da kan yake cewa a sanka kayi fice bala'i kuma haka iya yawan sarayyanka iya yawan makiyanka a bangaren malamai ne daya bangaren siyasa ne biyu a bangaren dukiya ne uku kun gane magana na ce dai suna daga cikin abin da ake ganin su daraja ne ko a ce kana da ilimi a ce kana da mulki a ce kana da kuɗi na ga guda uku na yana daga cikin manya ko da dai da wanda na rage dai ba lalai ya fi su ba an gane maganan ko to amma dukkan su kuma iya yawan fitanka iya yawan makiyanka haka abin yake duk malamin da kaga ya ɗaukaka ya kai wani matsayi to kuma malaman da suke kishi da almajirai ɗaliban ilimi su kuma ƙara yawa suke sai duk lokacin da ya samu ɗaukaka a wajen mabiya ko ya kuma yawan gaba da hasarar da su kuma suke mishi wani ba ba wai ahli sunna kare ba har masu karatun allo ranar mu mun tsanga ba ai da kafin mutum yawan almajirai to sai dai a gaisa na gaya maka ko ko da ba aiki suke mishi ba kawai dai kalle sanin yace wannan duka nawa ne kila kai baka san wannan ba haka ka'idan ta yi da haka yana nan ana gaisa wannan da ran nan zai samu sa'a su watsi sai murna ai na bittari ɓangaren wani ma sai na ga ɗaliban ba yawa shi ba da yake baka labarin nan ba da yake yi da yana ji da kanshi yana ganin shi wata tsiya ce Allah ya samu dace haka galibi suna da mutane suke neman ɗaukaka sai an san waye waye waye galibi abin da yake jawowa kawai musibu ne ta duniya haka arzikin mu iya kuɗinka iya makiyanka da inda kila kai a garin ku ne ake jin haushin ka saboda kafi kowa ku to sai zama kila a wata din ku kafi kowa kaga da can garin da can garin fa sai zama a local government din ku kafi kowa ba a ƙara ɗaukaka ba da kuma ƙara makiya ne a masu kuɗin da suke ganin suya za a ce alaji wani ne Allah ya sa mu dace ina ne a fasawa wannan saba samawatin fakalaka ha ba wa aha kama ha kuma ya karfafa ta shine ya kyautata halittanta sammai din kenan wa atqana ha kuma ya kasita ta al-itiqadi shine yin abu wanda ya dace wa bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai fa ya'lamu ma yaliju fil ardi ba yana can sama ba ya daidaita a saman arshi ba amma kuma ya'lamu yana sanin ma yaliju fil ardi duk abin da yake shiga cikin ƙasa da kalmar walaja yaliju an jaye ko shi kuma nan za a koma cikin suratul la'arafi an gane maganin kuwa galabi na kazzabu bi ayatina wastakbaru anha yace ne la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija kaji kalma hatta yalija aljamalu fi sammil khiyati Allah ya ce duk wanda suka karyata ayoyinmu kuma suka yi girman kai game da ayoyinmu Allah ce idan ransu aka karba sun mutu kenan ko ba za a buɗe musu ƙofofin sammai a je da ran sama can ba haka dirrin kafiri ba ta haurawa wari tana zuwa sama tare za su tarar da shi a kulli su kwankwasa su kwankwasa ina ƙarshe su buku ta ƙasa a wulaƙanci Allah ya tsare amma ran mu ne kan shi take da shi sama ta ɗaya an buɗe aka ganta malaikun suna ta nan ne za a bi ta biyu ta uku sai an je ta bakwai sai an je gaban mai duka yake ranwa aka karɓo tare da fa ya sani shi ya aiko ya ranwa ne kenan kaza kaza sai Allah ya ce to yanzu dai kusa sunan shi a can illiyi na a rajista ɗan aljanna ne shi sai ce a dawo da ran jikin gawan mina falakanaku wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai a dawo da ran yasa wanda ya wahala a wajen biyayya ga Allah yana mutuwa ya huta wanda ya basar rai ya ji daɗi wanda ake ce ma jin daɗi ko wai wai jin daɗi to gobe shi haka wai ya kaba abin da ran shi take so ya ji daɗin duniya to shi kuma daga ranar da ya mutu wailu ne a kai shi sai mutum ya zama yanzu dai ko wanda suka mutu ne daga zamanin annabi sun zauna a kabari na shekara 1400 over 1400 years yana kwanci yanzu Allah zai fide da wanda shekara 60 90 a rayuwar duniya wannan numa haka ba ku gane ba shi ne nan dai rayuwar shekara ɗaya ganin ba ba daɗi ba galibin mutanen idan mutum ya wuce 60 years tashi da kyar zama da kire ba yana ciwo gobe waye waye waye haka ne galibi in ko ya kai shekara saba'in da lafiya ka gan shi yana rayuwa to ba laifi amma ga da kan saba'in din nan duk wani suka saba'in din nan ana da rayuwa ne testin ya ragu lafiyan ta ragu hankalin ya fara dan sauka duka all those things Allah ya sa mu dace yaliju kalmar yaliju kenan ko shine muka koma suratul arafi mu samo shi ko da Allah ya ce ba za a bude musu kofofin sammai ba kuma ba mu karaso wurin ba wala yadkhuluna aljannata wanda suke kare ta ayyuku kuma suke girman kai ba Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal fi samafiya har sai idan rakumi ya shiga ramin da ake sa zari a allura an gane magana wasu ne suke cewa igiyar ɗaura raƙuma an gane magana amma wasu malaman sun tafi a doron ayan ne har sai raƙumi ya shiga kafan allura in wannan ya yi to wancan ma zai yi amma ka misali ne da abin da hankalinka ke gani ka je san raƙumi ba zai shiga cikin wannan ɗan ƙaramin ramin da sai ka kashe ido ba in wannan bai yi wato arni ma ba zai shiga aljanna ba sa duk wanda ya mutu yana kafiri shi kenan ya tashi a yake Allah ya sa mu dace ko me yake inda mutum ya mutu musulmi wallahi ko shekara trillion ɗaya zai yi a cikin wutan jahannama zai fito Allah ya tsare mu ina ne lokaci ko da ƙari sako na'am bai umu ma bai alamu ma yalji fil ardi shi da yake can sama ba yana sama abin da yake shiga cikin kasa ba fa yake saman kasa ba ba wa ma yakhruju min da abin da yake fitowa daga cikin kasa kasan yanzu tsuro na shuka shuka shi a ciki sai kuma ya ringa fitowa ko wa ma yanzilu mina sama da kuma abin da ke saukowa daga sama da haka shi yana can saman sammai bakwai fa yana control din duniya amma su yan can bangaren sun ce yana ko ina ne in baka ba zai control ba an gane kuma a cikin mu wanne ne yafi zagin ma na'am su ne mana ko a duniya ce yanzu da Allah under control na state yana karkashin waye gwamna a can yake control din komai in dai san abin da ya kamata yana control yanzu sai na Umar ba yana kalifanci ne mai adalci ba duk duniya na hannun shi a lokacin mana duk inda ta isa kasashen duniya ba yana Madina yake control din ba saboda ya tura wani in bayan abin da ya dace kuma sauke shi kun gane magana in shi da yake dan adam mutum iri na mai ido guda biyu sai dai ya fi ni daraja kun gane yana yin control din world saka ce mutum ai wakilin shi ne kaza wakilin shi ne kaza wakilin shi kaza amma dai ka yadda an yi adalcin gurguru an gane magana to wa me tunanin ka ga khaliqu samawati wa ce wai yana sama wai an bashi guri to an bashi guri yanzu me yake faruwa a sama ta shida bai sani ba ka ji wawa an gane magana wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha kenan ko da abin da yake hawa ya je sama din ya alamu ma tusirruna wa ma tulinuna haka ne ko yana sanin abin da kuke boyewa da abin da ke cikin kuke bayyanawa da Allah sanin abin da yake sarari ne ya fara ko ko sanin abin da na kulle a raina dan yanzu da zaka fasa zuciya na ba za ka tunani na ba ba da shine karshe ba to amma shi Allah ya san me nake ta lissafawa ka san da ya fi wahala ma tunda yanzu idan ka ce ba za ka fasa zuciyar ne ka turo tsokan zuciya ko wala ba za ga abin da na kulle ba a raina amma shi ya san abin da na kulle ka san ko dai wanda ya yi wannan sake-saken zuciya ya san da shi to abin da aka rufe a ƙasa ai mai sauki ne san shi abin da yake saman ƙasa mai sauki ne abin da ya shafi sama da ya sauka duka ya fi sani wa ma tasqutu min warqatin illa wala habatin fi dhulmati al-ardi wala rabbatun la bisin la fi kitabin mubin cikin suratul lanam kenan ko ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da aka koyi da kuma abin da aka wato an rufe shi wa kathiran ma yakrinu baina khalqihi haka ne ko da dama shi Allah subhanahu wataala yana gwama tsakanin halittunsa wa ithbatu ilmihi da tabbatar da iliminsa kama fi hazi aya kamar da ke cikin wannan aya wa kama fi qawlihi ta'ala wanda yake cikin fada Allah cikin sarki ala ya'lamu man khalaqa yanzu a ce wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba shi wa huwa latifu shi mai tausasawa ne alkhabiru mai basu labari da anna kharqihi lil makhluqati da anna kharqihi lil makhluqati saboda halittar shi da yayi na halittu gaba daya adalla dalilun ita ce mafi zama hujja ala ilmi akan iliminsa inda wanda bai da ilimi ba zai iya halittar komai ba ba haka bane wa hikimati da kuma hikimansa wa kudratihi da cikan kudrarsa Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika alaikun zuwa yi magana a kan garin kan abin kun samu wani shi ne ko eh
maganar zama musulci ba eh
yanzu shi ne yake da ɗan da tsohon garin ba a amfani da sosai sosai ba eh sai kuma take ta na a cikin eh rai ko eh bayanin wai bayanin yake yi oh aha shi asalin abincin kiristoci qur'ani ya tabbatar a cikin suratul ma'ida aya ta biyar shafi na biyu Allah ya ce alayhi wa hillu lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu wal musalat cewa halit- Allah ya ce na halatta muku abinci wanda aka ba wa littafi a kirista an ba shi littafi ko da da ya karkace daga tafiyan ko ana ce musu halin kitabi da Allah yake ce halin kitabi ya halin kitabi sannan yahudawa ma an ba su a taura na nabi musa alaihi salam haka ne ko to sun ake ce musu halin kitabi guda biyu amma duka tenuwan su ya kare ka sani na sani to amma abincin su Allah ya ce na halatta muku a cikin suratul maida to mushahidin anan da muke so ku gane shi ne idan wani ya kawo wani tafsiri wanda ba wannan ba sai mu ci to a wurin annabi mu za mu ci ba rikici yake yi ba ban tana za tun bishe fardu ila Allah wa rasulin kuntu tuna billahi wa yawmil akhir sai kuma kaga annabi ya ci abincin ba yahudiya mace ba yahudiya tana ba yahudiyar ta ba abincin ta ya ci nama ne ma ta sa poison har sai ki ci mana Aisha har yanzu yana taso mun lokaci ba lokaci da yasa abin ya ci take fada ya mutu shi kuma annabi ya ci gaba da rayuwa amma ya dan taba mishi abin to mu shahidin mu anan shine kaga da biya latta kana ga annabi zai ci to kaga ya fassara maka wancan ayan na ya halatta a ciki sai muka ce to da kirista zai ji kwalama kawai haka noma ne je yana binci sai ya murda kan akuya ko kan kaza shi aure shi yayi yanka ya gyara shi ya farfesu ya baka za ka ci shi hani an mariya da yake roƙo to amma kuma da ranar ana kila on 25th na disamba ne ko 25 ga watan disamba sai ya ce maka ga abinci da ya kai saboda kirsa mace mana girmama haihuwan annabi isa shi kuma ba za ka ci naman ba ba za ka ci abincin ba saboda manufan dafa abincin ba wai kwalama yake ci ba a yana jin girmama wani ne cikin halitta ba dan annabi isa ba shi da daraja ba a'a shi fa bauta Allah kadai ake mawa bawa ma ba shi da rabo ko silin gashi shine rikicin da ake ta yi da wasu Mm, jiya nake kallon wani malami yana ba da labari wa kwanakin baya tun da ku ne a wasu nan kuna cikin media da sauransu ni na kan yi wata uku bai shiga facebook ba ga ganin nan facebook whatsapp ne telegram sai kuma wani lokacin shiga youtube to misali din shi ne wai wani ne aka ce a bani dan annabi ko aka ce sai ya ce dan allah ake cewa to waya shi ya yi laifi ya zagi annabi da wannan maganar da ya faɗi to kaga in za a bayar dan allah kuma a bayar dan annabi kaga shirka ya shigo amma mutanen ma har yanzu ana ta faɗa da su wai duk lokacin da ka ce a hakkin Allah kar a bawa annabi Muhammadu wai yigeran kai makiyi ne ba ba haka muke ta faɗa da su ba duk sanda aka ce an kira abu dan Allah sai aka bawa annabi wannan matsayin wai sai ka ce ba kyau sai a ce to ka ji makiya dama ai mun san ku makiya mun zo to za a fasa faɗi ne Allah ya samu dace da haka wannan da ya dafa saboda wannan ranar girmama annabi isa ba dan ba shi da daraja ba amma ba a yanka saboda annabi isa ka gane magana so haka ma mu ma an ka faɗo gida ka gane yawwa wanda ake a wannan watan ne a wannan watan ne a ce abun ya zo to a to ne mamaki mu kamar can birni suna tariya ai bana ba su yi wani ko dai na kauyen amma ka'ida watan da kafin shi da abin ya girma suna yin maulidi saboda tariyan watan kanshi sannan kuma idan watan ya fita sukan yi maulidi na bankwana takaita su ko ya takaita ko har rayuwa wai a ina ɗauka wancan ne an ce shi kuma wannan mai neman kura ba an ce ya ba mu waɗancan dama ba su fito su mazaharansu da sauransu to ko wannan ma bai sa kishi ba Allah ya samu dace wannan mutanen mu kuma haka wazi a ci gaba ka sha wannan shekara hudu waya zo maka da dubu waya zo maka da dubu hudu na kara ne ba eh taliya ne ya ɗari shida da hamsin haba dan wa isa har gobe galibi ƙur'an ƙauye da ita ne suke hawa shi ba kawai har yanzu bai wasan cutar da bannan da ake mishi ba ya sa mu dace amma mishi banna ai bu masara dubu wahalar ta zo mai yanzu ta zo Allah ya sa mu dace ya sa ko wancan me ko wancan me tallan muzul muzul din da na jawo shi shi amma yan kwanakin nan na daina jawo shi ko san da saboda a gefe guda